بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ويأمرنا بالصبر على البلاء karatunmu na ƙarshe ke na cikin wannan littafi insha Allah alaƙidatul wasifiyya na daga cikin wato abubuwan da ya sunna wal jama'a suke yi cewa wa ya'muruna bis sabri 'ala al-bala suna yin hakuri ko suna yin umarni da yin hakuri akan bala'i kan jarrabawa idan Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su da talauci ko ya jarrabe su da gobara ko ya jarrabe su da sata ko ya jarrabe su da ambaliya ta zo ta da dukiyoyinsu gidajensu suka rushe ko jarrabe su da mutuwar ɗa ko kowa ko uba ko wani masoyi ko na abokin arziki kowa wani amini idan dai Allah subhanahu wata'ala jarrabe su da bala'i suna yin umarni da ayi hakuri akan wannan bala'i wannan yana daga cikin mai alamomin da Allah suna su ma'ana bala'i bai sa su su rabu da addini domin rashin hakuri akan bala'i yana sa mutum ya rabu da addinin shi idan mutum bai yi hakuri ba bai tuna cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ne aza mai wannan ba to zai je ya saki Allah subhanahu wata'ala ya kama bokayi ya kama matsafa ya kama mutanen banza su raba ya da Allah subhanahu wata'ala shi yasa kullum su'alu suna suna umarni da yin hakuri akan bala'i wa shukri inda rafa sannan kuma suna yin umarni da yin godiya a wurin wadata a lokacin da mutum ya samu walwala ya samu wadata samu jin daɗin rayuwa to suna umarni da gode ma Allah subhanahu wata'ala a bisa wannan nema da Allah ya cewa gode ma Allah subhanahu wata'ala shine ka ci wannan dukiyar da Allah ya baka ka ci ka sha ka yi tufafi ka yi gida ka hau abin hawa ba tare da banna ba kuma ba tare da kwamro ba sannan kuma ka taimaki waninka ka taimaka ma waninka ka taimaka ma bayan Allah waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya saka wace su suna da buƙatar dukiyarka idan Allah subhanahu wata'ala ya ma alamar godiya Allah tabaraka wata'ala a bisa wannan ni'ima shine ka taimaka ma waɗanda suke suna da buƙata warida da kuma yarda bi murdin qada'i da hukunci mai daci hukuncin da baya da dadi ahlus sunna wal jama'a suna umarni da yarda da hukunci mai tsanani na Allah subhanahu wata'ala da ya sauko ga wasu wa yad'una ila makarim al akhlaq sannan kuma suna yin kira zuwa ga manya manyan dabi'u dabi'u masu kyawu dabi'u irin na annabawa ɗabi'un da annaba suka kira mutane zuwa gare su halin suna suna kira zuwa gare su kyawawan ɗabi'u waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya aiko da dangi da cika su suna da yawa muna buƙatar su domin su ke ƙara gyara mana aƙidanmu su ke ƙara gyara mana rayuwarmu da kuma alaƙarmu da allah subhanahu wa ta'ala manya-manyan ɗabi'u irin su haƙuri irin su kyauta irin su badawa irin su sai da rai don Allah subhanahu wa ta'ala irin su jumriya irin su san juna haɗin kai tsakanin juna duk waɗannan kyawawan ɗabi'u ne da musulmi suke bukata irin su ƙana'a wadata ta zuciya da aji mutum ya aje kanshi inda Allah subhanahu wata'ala ya aje shi ba tare da ya sa kayan ƙarya ba kayan da ba naka ba ka lullufa ba kan su abinda ba naka ba ka ce naka ne karaki to na wannan karaki duka wannan ya saba mu kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u wato abinda ake so ga mutum shine ya zama to mai hakuri mai yarda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi inda Allah ya ji kaka tsaye da kanka nan wurin in kai almajiri ne kaka ce kai malami ne in kai malami ne kaka ce kai kowa sani bakin abin da ka sani ka karanta ma mutane wanda baka sani ba kuma Allah ba ya tambaye ka bari haka je kai banda in in kai dan kasuwa ne kana da jarin- jarin 200 ka tsaye da kanka nan wurin kai shagalin ka na mai wannan jarin in 500 gare ka kai shagalin mai wannan jarin in miliyon gare ka in miliyon nawa gare ka ka dai shagali irin da daidai yanayinka kakka ki yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya yanka ya baka ka je ku shawo kanka cikin bala'i na rayuwar duniya yau kana kaso gobe ya do ka banda gobe an maida ka gata an haka kai tawara kana rake da kayan mutane ko ba biya ba to ahlus sunna suna kira zuwa ga waɗannan kyawawan ɗabi'u waɗanda suke nuna mai wannan addinin mutumin kirki mai wannan addini yana bauta ma Allah subhanahu wataala ne mai sifofi madaukaka mai sunaye masu kyawu wa mahasinil a'mal sannan kuma ahli sunna suna kira ya zuwa ga ainihin kyawawan ayyuka ayyukan da suke masu kyawu masu kyawu sune waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ce ayi manzo Allah ya karanta da su ahli sunna suna kokarin cewa ka aikata abinda Allah ya saka manzon Allah ya koya wannan wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ahli sunna suna kudirce ma'anan maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya ce akmalul mummini na imani wanda ya yi mummini cikakken imani a sanuhun kulukan wanda ya su kyawun ɗabi'u duk mai kyawun ɗabi'u to ya yi mummini cikakken imani kyawawan ɗabi'u duk girmanka duk matsayinka ba kare na kowa wannan na nuna kana da ɗabi'a mai kyawu duk girmanka duk irin matsayin da Allah ya kai ka ba kare na kowa mafi kaskancin mutane a wurinka yana da daraja a wurinka wanda ya fi kaskancin ya fi mutane zama kaskantacce wulakantacce mutane ba su ɗauke komi ba kai yana da matsayi a wurinka duk inda Allah ya kai ka in ka yi kowa kuɗi ba ka kyamar talaka don duk wanda yake da kyawun ɗabi'u ya san duk matsayin da yake ciki ba cin hanci ya ba Allah ba Allah ya ba shi wannan matsayin ba ba wani kyakkyawan halitta ba gare da Allah ya diba ya ce bari in baka baka da komai wurin Allah Allah ya baka saboda jarraba ya baka saboda jarraba imanin ka ne kawai to da haka duk mutumin da Allah ya daukaka ba ya rena mutum daukaka kowace iri ce Allah ma daukaka ta mulki daukaka ta dukiya daukaka ta ilimi daukaka ta kele-kele kowace irin daukaka Allah ma baka rena mutum domin raina mutane yana nuna baka da imani duk mutumin da yake raina mutane mazala ce baya da imani ba a wulakanta mutane sannan kuma ga magana mai daɗi wanda yake da kyawawan ɗabi'un kamai muguwan magana mai daɗi yake ba ita dai wannan da kamai muguwa ba hito mai za ta yi da jiki ba ba ƙuraje za ta mai hukun ka aika ta wuce shi ke shi kuma zai mai dama mai kyawu don in mutum ya ma baka ka mai da da kai da shi shi ya samu laihi kai kuma kame da abin da ya cikin ku dai babu wanda ya samu lada amma in yama muguwa kame da mai da mai kyawu kai kana da lada shi ba da komi wurin Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ke kwaraitar da mu da yin abu mai kyawu in an makara kai kai hakuri in an makan kara kai hakuri kakkar rama da na idaci ko kan ma karama da na kara shikenan ka yawa haka Allah subhanahu wataala ce wala in sabartu lahu khairul lisabirin in kun yi hakuri a bisa abinda aka maku to lalle hakurin nan shine mafi alheri wala man sabara wa ghafara inna dhalika lam min azmi wanda ya hakuri kuma ya yahi abinda aka mashi to lalle wannan yana daga cikin manyan manyan al'amura aiki ne na annabawa amma ka yi hakuri kuma ka ce ka yahi domin za ka samu wani matsayi a wani Allah su sannan wato wanda ya yi mutane kamalar imani cikin imani ba ya zaki ba ya kiluwa ba ya sukan mutane duk ba ya duk waɗannan ɗabi'u ne waɗanda suke manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kwanci da su ba ka samun shi yana zagin mutane ko yana wulakanta mutane da magana shi ko kuma yana aibanta mutane ko yana cin naman mutane yadda ya gada ba ko yana sukar ra'ayyukan mutane duka wannan ba dabi'a ba ce cikin imani so ake min zuciyarka da zaman to ɗarwayayya wankakka ta ishi kowa ta yalwaci kowa komi ana iya faɗa ma kai haƙuri komi ana iya aikata ma shi kai haƙuri zuciyarka da zaman to buɗaɗɗa ce ba matsatsa ba da kullum cikin ɓacin da cikin kunci kake wannan ba ɗabi'a ba ce mai kyawu amma zuciyar mumini ta ce yalwatacciya buɗaɗɗiya kamar yadda zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dai ɗabi'u na kwarai suna kai mutum inda ba ya tsammani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lalle mu'mini da kyawun dabi'un shi yana iya samun ladan mai azumi mutumin da yana yana azumi lada gare wanda babu wanda ya san yawan da sai Allah saboda kyawun dabi'un ka kai baka yi azumi saboda halayen ka masu kyawu zaka samu ladan da zai matsayin da zai samu ranar alkiyama mutumin da ke hana idanun shi kwana yana kiyamun laili zaka samu wannan matsayin nashi saboda kyawawan dabi'u da ke muyagun ɗabi'u kwata-kwata ba hanya wace ta annabawa ba hanya ce ta ta shaidanu kawai su kuma suka koya makafar ita da mushrikai ɗabi'u so ake a matsayinka na mai imani ka so kowa kuma ka zanna da kowa ma'ana so a kusan iri iri akwai so na addini akwai kuma so na rayuwa zamantakewa da kyakkyawan zamantakewa ko da bawa ne shi ko da mugun mutum ne ka zanna da shi zaman lafiya yana muguntaka kai kana saka mai da alheri domin so ake yi ya gyaru ba so ake ka biye mai duk kubi ko zama lalataki ba shi ya lalace kai ma ka biye mai kuna ta lalata ba a san wannan kai da zaman to ka iya zannawa da kowa ka iya hira da kowa haka ake son musulmi ne wannan shine dabi'a mai ta kwarai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ke zuwa ruwan zalla zalla ya ce kai tashi ka bani babu shi wanda ya zo manzala sallallahu alaihi wasallam yana zannawa tare da shi ya saurare shi su yi hira manzala ya kawo mai musulunci haka musulmi yake haka mumini yake wanda yake da irin wannan ɗabi'a to ainihin yana da kyawun hali yana da hali mai kyawu shi kowa imani yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yandubuna ila an tasila man qata'a sannan kuma ahlus sunna suna kira ya zuwa ga kasadar da zumuncin wanda yake maka zumunci ahlus sunna in ka kawo musu karan cewa wani baya ziyarar ka kai kana ta zuwa wani shi baya zuwa ba su cewa kai ma kaka kara zuwa cewa suke ka ci gaba da ziyarar saboda bi saboda ba biki bane ba wai za ka zangi bane dan arama ba Allah ya ce laysal wasiru bil mukafir ba mai sadar da zumunci ba ne wanda yake yi don alama mai sai dai mai sadar da zumunci shi ne wanda in an yanke shi sai sadar da zumunci ba haka ala suna suna aiki da wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kira yan dubuna suna kira da kwaraitarwa ila zuwa ga an tasila ka sadar da zumuncin man qata aka wanda ya yanke maka zumunci wa tu'tiya man harama kuma suna kira zuwa ga kaba wanda ya hana ma mutum ne lokacin da yake da bai baka kai baka da yanzu kogo ya juyi da mujiya duniya kuma ta juyo gare ka kai kake da shi ba da baka cewa lokacin da kai kake da wadata baka ba da mani ma ba ni ba da suna cewa ka ba wanda ya hana ka domin manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ka ba wanda ya hana maka wanda ya haramta ma abin shi lokacin da baka da shi yake da yanzu kuma kai kake da shi baya da manzala ce ka bashi ai da ma sakayya ba wurin shi take wurin Allah take kai ma Allah na ya kwace ma da kai da shi da bako da kuma abin ya koma ga wani to waye asara ke kai kai asara dan ka bashi lada za ka samu wa ta'fu amman zalamaka kuma suna kira ya zuwa ka yahi ma wanda ya zalunce ka mutunan da ya zalunce ka sai ka yayi da suna kira zuwa ga tunan da ya ci kudin ka baya da abin biya ba ka cewa ba ka yayi shi tunan da ya ci amana ka yanzu ba ya iya rama ma ba ya iya mera ma cin amana da ya mashi kenan suna kira zuwa ga cewa ya raira waɗannan ka yayi wa ya'muruna bi birri walidaini sannan kuma ahlus sunna suna umarni da biyayya ga uwaye kyautata ma uwaye duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa ya yi hankali ya tarda uwayen shi na da rai uwa da uba to Allah subhanahu wata'ala ya nihin shi da babban alheri a cikin rayuwar shi sai in mutum bai nema alherin ba ga alheri nan gaban shi ga aljanna nan gaban sai in baka neme ta taimaka masu duk abin da za ka musu ba za ka iya saka musu ba ko mi za ka musu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce wuri guda kawai za ka iya rama ma uwayenka abin da suka ba ka same su bayi ka saye su ka yanta su nan ne kada ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk abin da za ka musu suna yantattun su duk abin da za ka musu ba zai kai ga wanda suka ma ba ko mun yawan shi in kana da duniyar nan ka miƙa musu su lokacin da kake ba su tausai kake ba su lokacin da kake masu suna suna tausan ka za ka ga uwa da uba ka hana musu amma ba su yarda wani zo ya zage ka wani su suna cikin wahala kana cikin jin daɗi ba su yarda wani ya zo wurin su ya zage ka ce ba ka da ke ja za su yi faru ne yaran zamani ne wata rana hankalin shi ya dawo haka suke amma su lokacin da suke da kana ga ba su damu da rayuwarsu ba taka suke duk abin da suke nema saboda kai suke yi shi kuma su abin kullum hata suke yi da Allah ya raya da kai Allah ya raya musu kai Allah sa ka girma Allah sa ka yi kaza Allah kai ka rana aure Allah Allah ya baka zuriya kullum tunani suke ma dogo amma kai kuma tunani kake musu gajeren tunani Allah ne sa ku rabu lahiya da su kenan kaga kai duk lokacin da kake musu din nan dai in an zo ana gaya ma ai an ga alheri ka gina musu gida ka sai musu mota ta hawa kana kawo musu abinci bana ma an ce ka kai su makka kaga mu ja to za mu dai abin da muke fata dai a rabu lahiya na sa dai mu rabu lahiya ma'ana Allah sa su mutu gaban shi shi ba wai yana magana ya rabu da su lahiya ba shi ko shi wani ya riga ba a su dai su dai da shi kenan a zama lahiya wadda kenan kaga akila ce ta halittu suna jama'a kyautata ma uwaye sawan sun zama to mumine ne ko sun zama to kafin da dole ka kyautata musu ko zagin allah suke dole ka taimaka musu ko zagin Allah suke in baka taimaka musu ba ranar kiyama sai Allah ya kama ka da layin baka taimaka musu ko rayuwar su ko mushrikai ne ai shirka zagin Allah ko wanda ba ya bauta ma Allah zagin Allah ya suke to ko shi suke yi dole ne dole ka taimaka musu dole ka ba su ci ka ba su sha matukar ne sun zama to mabukata ne talakawa ne kuma kowane irin yanayi kake dole ka kyauta musu kakka zan yi tunanin wai sai ina da kudi ne mai kudi ne sannan in taimaka ma uwaye na kowane irin yanayi kake ciki dole ka taimaka ma uwaye in ka bi ka bi kake yi in ma ya san gwalala kake yi dole ne ka taimaka musu cikin rayuwa in dai su ma haka nan suke mabukata ne talakawa ne dole ɗan bige-bigen da kake ka zanki taimaka musu ciki ba wace haka shekara da wata irin wadata ba ka zanki kawo musu a abinda Allah ya sauka kima shi za ka ba su to ahli sunna suna kira suna umarni da kyautata ma uwaye wa silatul arham da kuma sadar da zumunci wa husnil jiwar da kuma zamantakewa makwabtaka mai kyau zannawa da makwabci makwabtaka wadda take kyakkyawa kaka zaki tunanin makwabcinka ba ahli sunna ba ba ruwanka da shi makwabcinka yana da girma yana da matsayi a wurin Allah yana da haƙƙin ka tashi da sahi ka tsaya ya hito ku gaisa yana da wannan haƙƙi wannan haƙoƙin duk mun mace su ba goma da su sai mutum ya hito ya tahe shi wani lokaci gida ɗaya kuki sai dai kowar gidanka daban tashi daban amma ba ruwanka da shi saboda bambancin ra'ayi ko kafiri ne yana da wannan haƙƙin ka duk makwabci yana da haƙƙin kan makwabci dole ne yana da haƙƙin da sanya yake rayuwa da sai akalla ko gaisuwa guda don samu ne kuma in kowa na shigowa da gari shi cikin gida to wa zan yi gaisawa a gaisa da sai a gaisa da rana gaisa da yamma ko ba musulmi ba ne to balle ma musulmi tsakanin mu amma kun gaba romu da an samu bambancin ra'ayi wannan dan sadali ne wannan dan izala ne wannan dan dariƙa ne shike kowa rayuwar shi shi dan izala ba ruwan shi da dan dariƙa shi ma dan dariƙa ba ruwan shi da dan izala haka ake kowa ya tashi sai ya daidai shi wannan ba daidai ba ne ba ɗabi'a ba ce mai kyau ba shi ba ne sunna ba wannan bida'a ce kyakkyawan zamantakewa za ka yi da ɗan uwanka da makwabcinka domin Allah subhanahu wata'ala shi yawa barni da ayi Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwaritu malaika jibril bai gushi ba yana mana wasiya da makwabci har sai da nayi tsammanin cewa sai ya baya gado sai ya gashi saboda girman haƙƙin makwabci akan makwabci haka ba karaman abu bane kudi ba ku ga duk makwabtakan da ake magana a gida goma makwabtaka ce gida ishirin ma makwabtaka ce gida talatin ma makwabtaka ce yau duk wannan makwabtaka ce to ina ga mutunan daga kofi ga kowashi amma kuma ba ruwan karshe ba ku taɓa zanna ba ku hira ba ku zanna ku hira ku zage fahimtar juna da shi a tun da ra'ayinka daban na daban kawai shi ba ya hirantuwa dole sai kama hira addini kuma hira addini iyawa ce ba da kunzan nawa cewa na ba da Allah dame kike a cikin dini na ba shi wannan shirme ne ba wa'azi ba ne ba da siya ba ce wani dame kake shan kayan karkasa wani dame yanka ba sa shiga duk ba wani ba kyakkyawan zaman in kana mai ɗabi'a kan ba ka mai wa'azi shi wa ɗabi'a mai kyau da kuke gani wa'azi ce in mutunan da yake mutunan banza ne in kana girmama shi kana kulawa da shi kana kana tambayan halin shi da halin iyalin shi nauyin ka zai shi zo ta rana sai da shi sun yi to ji kai ku ji ku zan yi sakara sa hijabi ku bari ta haka saboda nauyin ka ga ne na share gema na wata rana ga shi ya dan bar an share na an sha an bar dan kadan nan sannu sannu sannu sannu kana mai amma ina ba mu yin wannan wannan ɗabi'u ba mu yin su kawai magana ce ta yau ya zama kawai yau ya aji gemun shi a ba haka na wani ba ruwa da shi ba haka muke rayuwa ba amma shi da kanshi ɗabi'u masu kyawu sun sanya mutane da yawa cikin musulunci wanda manzala bai masu wa'azi ba bai ku shiga musulunci ba amma ya masu halaye da kwarai suka gani suka ce lalle waɗannan halaye ne na annabawa ba na mutane ne haka na kawai mai irin wannan ɗabi'a lalle Allah ya aiko shi sau da ke nan alin suna suna umarni da wato makwabtaka mai kyau kyautata makwabtaka da makwabci wal ihsani ila yatama da kuma kyautatawa zuwa ga marayu waɗanda uwayensu suka mutu ba su balaga suna umarni da kyautata ma waɗannan suna da yawa a wannan zamani da muke ciki yana da kyawu kula da marayu mu taimaka musu marayu sun yawan nan zamani Allah ya jarrabe mu da yawan marayu dole ne mu taimaka musu da abin da Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙe mu in ba mu kyautata musu ba haka namu za mu barin su ba wanda za kula da su وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم التي فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا sani ku ji tsoron Allah game da yara waɗanda uwayensu suka rasu ku gaya musu magana wadda ta dace magana mai kyau taimaka musu wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair Allah subhanahu wa ta'ala ya ce gyara musu ake kyautata mu rayuwarsu da ka maraya yana da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana da haƙƙi akan musulmi su taimaki rayuwar shi taimaka mai tubabi da abinci da abin sha da kudin da za a yin karatu da shi duk wanda Allah subhanahu wataala ya sauka kimai yana da kyawu yana da kyawu aƙalla wanda Allah ta'ala ya wadatar da shi ya ware wani taso na dukiyar shi ko yaya yanki taimaka ma maraya ko maraya guda ɗaya ba ka waɗannan marayu da suke wawwatse mu ne Allah zai tambaya game da su mu din nan sai Allah ya tambaye mu yaya suka rayu wata ba mu wannan tunanin biyan mu kawai muke kallo su ma sun yi kallon ubansu yau kuma baya nan haka kai ma naka wata rana za su ta kyamce kyamce ina kake ba ka nan ka kyale ai ba zama za ka yi duniya ba yadda ake sun taimaka musu kyautata ma rayuwarsu wadda kai ma naka wata rana marayu wal masakini da kuma talakawa taimaka ma talakawa ahli sunna suna umarni da wannan wa ibn sabili da kuma dan hanya talakawa dan da ba su da abinci in kaga talaka yana kokarin neman halalin shi yana da kyau ka kara mai kwarin gwiwa talaka ne ba ya rena sana'a kullum kokari ke ga ya wahala ya ci da iyalin shi sai kuma Allah ya wuri ma sai ka dan kara mai karfi sana'a shi tana bukatar idan samu don samu dan jari sai ka kara mashi wannan duka addinin musulunci ne da Allah subhanahu wata'ala ya wani ayoyin alkur'ani ga sunan barka haka dan hanya wanda yake matahi ne guzurin shi ya yanki tahiyya ce ta halalin yake guzuri ya yanke mashi kuma da gaske yake ba ƙarya yake ba warrifqi bil mamluk da kuma tausasawa ga bawa tausasa ma bawa wanda yake bawan ka ne tausayin shi ake ba tsananta mai ake ba muna nama rayuwar shi ake wa yanhauna 'anil fakhri sannan kuma ahlus sunna suna yin hani daga alfahari kuri ahlus sunna suna yin hani daga kuri domin kuri ba ɗabi'a annaba ba ce muguwar ɗabi'a ce ɗabi'a ce irin ta shaidan shaidan shi ke kuri khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin ka halicce ni da laka da wuta shi kuma ka halicce shi da wuta ana yin muguwar ɗabi'a ci kuri ne yana ganin kamar wuta ta hilaka to ahlus sunna suna yin hani daga kuri Allah ya baka kuri kakka yi kuri Allah ya baka matsayi kakka yi kuri Allah ya baka ilimi kakka yi kuri ba abin da ka gwada ma Allah ya baka wannan matsayi to kuri kuma nabi wal khuyala da kuma girman kai ahlus sunna suna yin hani daga girman kai girman kai shi ne kyan gaskiya kuma da rena mutane kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam na ka sa kaya masu kyawu sa hula mai tsada inda Allah ya baka ya kaga matsayin ka sa su takalma masu tsada agogo salula mai tsada ka dauka abinda da yake so kai amfani da abin duka wannan ba girman kai bane domin Allah jamilun ne yuhibbul jamal Allah mai kyawu ne yana son kyawu amma abin da ke girman kan shine kin gaskiya ga gaskiya ka gani ka kiyar da sannan kuma wani bangare kare na mutane wani wulakantar da mutane da ɗaukar mutane su wa komai bane kayi su kayi su daraja kayi su ɗaukaka da sauransu ka wuce ka tsaya tare da su ka zanna tare da su wannan girman kai shi ake ce ma girman kai ahli sunna suna yin kaga mutum na girman kai to ba ahli sunna ba wal baghi da kuma zalunci ƙetare iya ta'addanci bugun mutum bagai ne tsaron mutum bagai ne turan mutum bagai ne duka ala suna suna hari daga wani wal istiqalati ala al da kuma neman ɗaukaka akan halitta gwada wa mutane kayi su ka zanki gwadi ka zanki gwadi da bakinka duk garin nan babu wanda ya kai kuɗi na duk garin nan babu wanda ya kai matsayina din nan garin babu wanda ya kai ilimina ina wannan dumumuwa na neman ɗaukaka a kan halitta duka halin suna suna yana bi haƙƙin da gaskiya au bi gairi haƙƙin ko kuma ba da gaskiya ba wa ya muruna bi ma'alil akhlaq sannan kuma suna umarni da manya manyan ɗabi'u ɗabi'u madaukaka wa yanawuna suna yani an safsafiha daga mawulakantar ɗabi'u ɗabi'u makaskanta wata ɗabi'a ta kaskanci wadda za ta sa arena ka wadda za ta wulakanta ka ala suna suna yin hani da gari amma duk wata ɗabi'a da take nuna ɗaukaka da girma da matsayi da daraja ala suna suna umarni da ita wa kullu ma yaqulunahu aw yaf'alunahu kuma dukkan abin da ala suna suke gai ko suke aikatawa min haza daga wannan aw ghairi ko ne shi fa inna ma hum fihi muttabi'una alkitaba was sunna su suna bin qur'ani da sunna ne cikin shi duk abubuwan da aka wadi nan suna umarni suna bin qur'ani ne yayi umarni sunna ta yi umarni da abin da aka cewa suna hanawa da gari to suna kin shi ne saboda ne saboda qur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sun yani da gari shi wa tariquhum tafarkin su hiya dinul islam ita ce addinin musulunci alladhi ba'atha Allahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Muhammad da shi lakin sai dai lamma akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqa cewa lalle al'umma shi da sannu za ta rarrabu akan kungiya 73 kulluwa finnar dukkan kungiyoyin da cikin wuta suke illa wahida sai dai guda daya wayil jama'a sune jama'a sara almutamassikuna bil islam almahd alkhalis an ash-shawbi sai zamanto waɗanda suke riko da musulunci almahd an tsan musulunci alkhalis tataccen musulunci an ash-shawbi daga cuɗanyar shi da wani abu daga garwaiwar shi da wani abu mai garwaye da wani abu wanda ba musuluncin ba tsantsan musuluncin suke bi kuma ahlus sunna wal jamaa su ne ahlus sunna wal jamaa wa fi hadithin anhu annahu qala a cikin wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam lalle shi ya ce hum su ahlus sunna su ne man kana ala ma ana alaihi yawma wa ashabi su ne wanda ya kasance akan abin da nake akan shi a yau da ni da sahabbaina وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون أشكال أهل السنة أكوي صديقي إلى نساء أبو بكر والشهداء أكوي شهيدي تجنس والصالحون سنكم أكوي صالحي تجنس تجنس أهل السنة أكوي ونا وفيهم أتجنس أعلام الهدى أكوي هتتن شريع ألام من شريع معنى متعنى suke alama ta shirya malamai ke da kagansu kaga shirya kagansu kaga karantarwa Allah da annabi akwai su a cikin al'umma ta suna da jama'a wa masabi duja sannan kuma akwai hitilin duhu hitilin da suke haskaka dokai masabi hitilu kenan adduja kuma shine duhu ulul manaqibil ma'thura ma'abuta darajoji waɗanda aka ruwaito su daga annabi sallallahu alaihi wasallam wal fadail al maktura da kuma falaloli waɗanda aka ambata wa fihim al abdan a cikin su akwai abdan badaloli wa minhum daga cikin badal din ma'ana badal abdan shine wani ya musanyi wani wani ya musanyi wani wani ya musanyi wani a cikin aikin alheri cewa dai aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi har duniya ta tashi ba za a samu wani lokaci wanda babu mai yin shi duk lokacin da wani gagarumin malami hitacce mai karantar da al'umma sunna da qur'ani ya gabata kuma sai kaga wani ya hito kuma idan ya wuce kaman ba za a yi kuma sai ga wani ya hito haka sune al'abdan wa minhum daga cikin su a'immatud dini akwai shugabannin addini limaman addini waɗanda suke jagororin addini ne suna hitar da al'umma daga dubbai zuwa haske allazina ajma almuslimuna ala hidayati waɗanda musulmi suka yi jima'i akan shiriwarsu wa dirayatin da kuma sanin su ilimin su kamar su imamu malik kamar su imamu abu hanifa imamu shafi kamar su imamu ahmad bin hanbal kaga waɗannan tun musulmin duniya baki daya sun yi jima'i akan cewa kan hanya ta kware suke ko tun musulman duniya sun yi jima'i akan saninsu shi yasa an ka zo da wani abu ba ko ga mutane suka ji an ce a wace mazhaba ne akwai mazhabobi da yawa kuma duk na shirya ne amma su waɗannan an yi yarda da su akwai mazhabobi da yawa banda nasu amma dai nasu yi zama shahararru kuma yi hikimai a kansu kowa ya yarda da iliminsu kowa ya yarda da shiryensu kowa ya yarda da addininsu cewa kan addini su kuma abinda suke gai gaskiya ne wa hum ta'ifatul mansura su ne jama'a waɗanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya kira da wannan suna allati qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayya cikin su yace la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala hal wata al'umma daga cikin wasu jama'a daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba zahirin ala hal suna masu bayyana akan gaskiya suna riko da gaskiya la yadurruhum man khalafa wanda ya saba musu baya cuta musu dan kai saba musu ba su cutuwa da kai ba su damuwa da kai kai ka sani ka saba musu dan kanka in wuta za ta kan kanka in ma ina za ka ba abin da su dai suna aiki da abin da suka sani ne ka saba musu ka ki yarda da abin da suka wadi dan kanka ba za su bata ransu ba za su tada hankalinsu ba wala man kadalahu ko kuma wanda yake taimaka musu ya salme musu ya shayi musu yake ta ya tare da su ba ya cuta musu hatta taqum as-sa'a har sai alkiyama ta tashi wa nas'alullaha al-azima an yaj'alana minhu bala yace muna roƙon Allah mai girma ya sanya mu daga cikin wannan jama'a wa Allah yuziga qulubana kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala kada ya karkatar da zukatan mu ba da idhadana bayan ya shirye da wa yahaba lana kuma muna roƙo ga Allah subhanahu wataala min ladunu daga wurin shi rahmatan ya ba mu rahama innahu huwal wahhab lalle shi Allah shine al-wahhab mai yawan bada mai yawan kyauta walhamdulillahi wahdahu godiya ta tabbata ga Allah shi kadai ba ga wani shi wa sallallahu kuma Allah ya da tsira ala khairi qalbihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam a bisa yayyan halitta shi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali da yalan shi wa sahbi da sahabban shi wa sallam kuma Allah ya da tsira tamma bihamdillah littafi ya kashi kuma karatun mu insha Allah ta'ala da gaba ya tsaya sai kuma wani lokacin Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dawo mu ci gaba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfane mu da abin da muka karanta taimake mu da karantar da wani mu abin da muka karanta kuma ya sa mu yi aiki da abin da muka karanta na daidai inda muka yi ba daidai ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya kare ya kare mu daga talababiya da yin aikin banza da gangan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu Allah sanya wa rayuwar mu albarka Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alheri marasa lahiya Allah ya ba su lahiya su lahiya kuma Allah ya kara musu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wataala ya dukkan su da gawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين